أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yawa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa hikimar shi da kaddara washe muka ce haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu ba kiyama ba hujja a kanmu ba kusan matashiyar darasin mai yau za mu tashi gabar magana ta goma sha shida shine du'a'ul istiftahi addu'an buɗe sallah ma'ana idan mutum zai fara sallah ana bukatan bayan ya yi kabbara kafin ya fara karanta fatiha ya karanta wannan addu'a domin ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kan karanta ta kauluhu faɗan shi da ya ce al-istiftahu yana nufin iftitahu salat buɗe sallah ko kuma fara sallah addu'an shi ne kamar haka اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد معنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي الله كنيسة سفكانينا da kusa na kama ba a sabayin al-mashariki wal magharibi kamar yadda ka nisa sa mabudan rana da kuma mafadarta Allahumma naqqini min khataaya Allah ka tsarkake ni daga kusa na kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake tufafi fari daga datti ko kazanta Allahumma bismillah Allah ka wanke ni min khatayaya daga kusakuraina bisalji da kankara mai kyau wal da ruwa wal barad da kuma sanyi sahabiyul hadith sahabin da ya rubuta hadisin huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu shine Abu Hurairah Allah ya dade shi qawluhu ne shi khatayaya jam'u khati'ah khadayaya kusakuraina jam'i ne na khadiya idan an ce khadiya ana nufin laifi guda daya amma khadayaya laifuka da yawa ko kusakurai da yawa a wahiyar zambu shine zunufi ko kuma laifi wa inna ma shubbiha bu'duha ببعد المشرق والمغرب هو إنما شبه بعدها ببعد المشرق والمغرب مبالغة في البعد wato nisa ko kamanta tsakanin mutum da laifin shi da nisan gabas da yamma wato mubalaga ce wajen nisa ma'ana kana fatan ubangiji ya nisa saka daga barin kusakuranka nisan gabas da yamma domin babu wani abu wanda ɗan adam zai iya fahimta cikin sauƙi mafi nisa kamar ka ce masu nisan gabas da yamma li'annahu ma fil mushahadati ab'adu ma bainal mashriq wal maghrib saboda babu wani abu wanda ake kallo ko ake gani mafi nisa tsakanin mahudan rana da kuma mafadata fa yaqulu muradu min al muba'ada sai ya zama abin da ake nufi nisa sa mutum daga barin laifin shi shi ne mahawar zunubi shafe sakwarai ko kuma zunubai na mutum mutum ya zan yana fata yana roƙon Allah Allah ya yafe masa kusakurai da laifuffukan shi wa tarkul mu'akhadhati biha sannan kada a yi maka bi baya wato a kama ka da laifin da ka aikata domin Allah madaukakin sarki idan ya yafe laifi ya yafe ki nan gurin baya bi baya baya bincike da wannan zamu fahimci adalci na Allah madaukakin sarki idan kai masa ba daidai ba ka nemi yafiya zai yafe maka kuma ba zai taba ma tashin tashina akan wannan ba in ka sake laifin a ce daman ka taba yi sabanin hukumomi na duniya ke nan gurin awil man'u min huquqiha ko ko abinda ake nufi hana hana mutum min huquqiha daga barin fadawa kuskure domin idan ubangiji ya kame gabanka daga barin aikata sabon Allah babu ko shaka nasara ce walla isma minha da kuma ba da kariya daga aikata ayyukan laifi kauluhu da yace Allahumma naqqini Allah ka tsarkake ni aina zidni yana nufin ka tsaftace ni min khadayaya daga barin kusakuraina kama tunaddafu thawbul abyad kamar yanda ake tsarkake tufafi fari min danas daga datti a shabbaha nazafata zatihi ya kamanta tsarkakuwar gangan jikin shi min zunubi ko ko zatin shi من الذنوب دغبر ليفي بنزافه الثوب الابيض من الدنس da tsaftatar farin tufafi daga barin datti li'anna zawalad danasi fi thawb al-abyad azhar saboda kaula kazanta ko datti daga cikin tufafi kan yafi bayyana sama da kowane abu ma'ana idan tufafi yawan ku a dabi'a haske yake amma babu tufafin da ke nuna tsaftatuwa in yawan ku kamar farin tufafi to shi yasa sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kamanta tsarkakuwar mutum daga barin laifi kaman tsarkakuwar tufafi ne idan an wanke shi bi khilafi sa'iril alwan sabanin sauran launuka fa innahu rubbama yabqa fihi atharud danas wani launin wanda ba fari ba a iya samun sauran datti a jikin shi ko kazanta ba adalar rasuli bayan an wanke kuma yanzu abin ba zai bayyana ya yi muni ba sabanin inda farin tufafi walan ya zahar zalika bayyanan dattin bi khilafil abyad sabanin farin tufafi fa innahu yuzhiru kullu atharin fihi shi farin tufafi yakan bayyana kowane irin akar galibi zaka ga koda guda ne ya hau akai ya dora kazanta idan ka kalli wurin zaka ga kazantan ya bayyana wal qasdu abinda ake nufi min hadha tashbih daga wannan kamantawa an yaqla min ad-dunubi bil kulliyah mutum ya kame daga barin aikata laifi baki daya kar mutum ya yi tunani a cikin laifuka laifi kaza ya fi laifi kaza muni domin a cikin laifukan wanda kare na ta iya yiwa shi ne Allah zai kama ka da shi kamar yadda a cikin ayyuka na lada mutum bai san wannan aikin shi Allah zai ansa ya masa gafara saboda shi ba to haka nan kada mutum ya rena aikin laifi ko mai ganganta shi in ya tabbata laifi laifi ne mutum ya bar shi sai ya zanna lafiya da haihu lam yabqa fihi atharun ma yayin da mutum zai zama ya tsarkaka daga barin kowane irin laifi ma baki daya misali mutum ya zan a ɗabi'an shi baya ƙarya baya tsegumi baya cin amana baya yaudara duk wasu ayyuka na laifi manya da ƙanana mutum ya yi ƙoƙarin barinsu duk da yake mutum ba masu ni ba ne ba zai yi a ce ya rayu san san baya aikata aikin laifi ba to amma kana da kudura da iko yadda za ka iya hana kanka idan ranka ya raya maka sabawa Allah ya sabo kaza sai mutum ya amfani da dama ta musulunci da ilimi da Allah ya arzuta shi da shi cewa abu kaza ba daidai ba ne kada mutum ya biyo son zuciyar shi ya biyo wa rayawar shida kauluhu da ya ce Allahumma gisirni faɗa shi da ya ce Allahumma gisirni Allah ka wanke ni min khatayaya daga kusakurai na ila akhirih zuwa ƙarshe zakara anwa al-mutahhirat ya faɗi nau'o'an abubuwan da ke tsarkakewa al-munazzila minas sama ko al-munazzala minas sama wanda aka saukar daga sama allati la yumkin husulu at-taharati al-kamila illa bi ahdiha wanda baya yiwa a samu cikakken tsarki face sai an yi amfani da daya daga cikin su yin hakan zai zai zama tabyinan li anwa'il maghfirah bayyanawa ne ga nau'o'an gafara allati la yakhlusu min adh-dhunubi illa biha wanda mutum baya tsarkaka daga barin laifi sai da su ai tsahirni min khadayaya Allah ka tsarkake ni daga barin kusakuraina bi anwa'il maghfira da nau'o'an gafara allati hiya fi tamhisi adh-dhunub wanda nau'o'an gafaran wajen wanke laifuffuka da goge shi nihayata hadhihi al-anwa'i thalatha shine karshe wajen waɗannan nau'u'an guda uku fi izalati al-arjasi wajen kauda kazanta ko najasa arjas jam'i ne na rijisun rijisun wato shine kazanta wa raf'ul janaba da kuma dauke janaba wal ahdafi da kuma hadasi wato hadasi ɗayan biyu ko dai ya zama bayan gari ko kuma bawali wal ma'ana ma'ana hadisin kama ja'altaha sababan kamar yanda ka sanya wannan ya zama sababi li husuli tahara wajen tabbatuwar tahara faj'alha sababan li husuli maghfira muna roƙonka ya Allah ka sanya shi ya zama sababi ne wajen tabbatuwar gafara wa bayanu zalika fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu bayanin wannan ya tabbata a cikin hadisin abi huraira Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al abdul muslim aw al mu'min idan bawa musulmi yayi alwala ko bawa mu'mini aw anan tana matsayin shakku minar rawi ma'ana wanda ya roci hadisin shi yayi kokanto mai manzon Allah ya faɗa ya ce iza tawadda al-abdul muslim ko ko ya ce iza tawadda al-abdul mu'min idan bawa musulmi yayi alwala ko ko idan bawa mu'mini yayi alwala ɗayan biyun fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskan shi kharaja min wajhihi kullu khati'a dukkan laifin da nazara ilaiha bi ainihi dukkan laifin da ya kalla da idanun shi to laifin zai fita ma'alma'i tare da ruwa, au ma'a akhiri ƙafatul ma ko kuma tare da ƙarshen ruwa da zai ɗigi. Abin nufi anan dukkan laifin da mutum ya aiwatar da idon shi, idan laifin ya kasance tsakanin shi da mahalicin shi ne, sai mutum ya yi alwala. Ɗigon ruwa na ƙarshe da zai ɗige a fuskan shi zai ƙare tare da wanke laifin da ya aiwatar da idanun shi. To, amma fa, lazimi ne ɗan adam ya nisaci aikin ganganci domin daga cikin mashakil na aikin ganganci shine rage wa mutum halawar imani kamar abin da ɗazu na faɗa cewa ɗan adam ba masumi ba ne domin annabawa da manzanni suke da kariya ta musamman waɗanda ba su aikata aikin laifi amma wani wanda ba su ba zai iya yin daidai kuma zai iya yin kuskure to amma ɗan adam ya nisaci aikata aikin kuskure bisa ganganci domin duk lokacin da mutum ya yi kuskure bisa ganganci idan shedan ya samu dama ko fursa to zai rika bashi umarni wajen aiwatar da wannan ayyukan lokaci bayan lokaci to sai a wayi gari irin nau'in tsoro na Allah da razani da ke cikin zuciyar mutum sai a wayi gari ba jin tsoron Allah to abin sai ya tasiri a cikin zuciyar mutum Allah ya sauƙaƙe addu'a na biyu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghayruk subhanakallahumma sarki iko ya tabbata gare ka ubangiji abin bautar abin bautar mu wa bihamdik muna godiya gare ka tabarakasmuk albarka ta tabbata ga sunanka wa a'la jadduk girmanka ya daukaka la ilaha ghayruk ba wani abin bauta wanda ba kai ba sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa abu sa'id al-khudri shine Abu Sa'id wa Aisha da kuma Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anha Allah ya dade ita kauluhu fadan shi da yace wa bihamdik ai ahmadu bihamdik ina yabo da godiya gare ka au taqdiruhu ko ko ka kaddara maganar cewa wa bihamdika sabbahatuka na tsarkake sunanka domin gode ma wa waffaqtu lidhalik kuma nayi muwafaqa wajen hakan ma'ana na yarda na amince amma qauluhu tabarak min albaraka daga albaraka wa hiya al-kathra wal ittisal wato shine yawaituwar albarka tare da yalwa wa tabarak ay ta'ala wa ta'azzam ma'ana ya daukaka kuma ya girma wa kafurat barakatuhu fis samawati wal ard sannan albarkar shi ta yawaita a cikin sammai da kasai id bihi taqum saboda ko da albarkar shi ne sama da ƙasa suke tsayuwa wa bihi tastanzilu khairat da kuma shine alherai ke sauka a bayan ƙasa idan mutum ya duba da idan basira zai ga cewa dukkan abin da ke bayan ƙasa wanda dan adam ya sani da wanda bai sani ba akwai albarka da kuma hikima ta Allah madaukakin sarki tare da shi yanzu mu kaddara iskan da muke shaka a matsayin numfashi rahama ce ta Allah madaukakin sarki amma dan adam baya ganewa ruwa da yake saukar mana lokacin da muke bukatan rayuwan domin mu nemi arziki a bayan kasa rahama ce tashi duk da yake dan adam baya ganewa domin shi ke saukar da ruwan ka shuka kuma ya fito ma da tsaron da ka shuka karkashin ƙasa sannan ya sanya albarka a ciki ya linka ma abin da ka shuka linkin balinkin wannan albarka ce tashi na daga cikin albarkar rayuwa dan adam ya iya bambance ƙanshi da abin da ba ƙanshi ba da hanci shi ya iya bambance abin da yake so da wanda baya so gani da ido ya san cewa abu kaza zai amfane shi abu kaza zai cuce shi mutum ya iya bambance sauti mabambanta duk abin da dan adam ke mu'amala da shi a bayan ƙasa zai zama albarka ce daga Allah madaukakin sarki da ya saukar kuma alherai ne sai dai me ake nufi ga dan adam ana nufin yayi wa Allah madaukakin sarki godiya kar ya kuskure ya saba wa Allah da ni'imar da Allah ya masa to sai kalmar jaddu ko ko ta'ala ay ala wartafa idan yace ta'ala ma'ana ya daukaka jadduk ma'ana azmatu daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa shine wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana aw wa ana minal muslimin allahumma antal malik لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وأترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واسرف أني سيئها لا يسرف أني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك ولخير كله بيديك والشرك ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan na daga cikin addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa cewa wajjahatu wajhi na fuskantar da al'amarina ma'ana na tsarkake addini na na kyautata aiki na lillazi fatara samawati ga wanda ya halici sammai wal arda da kasai shine Allah madaukakin sarki nayi hakan hanifan ina daidaitacce akan tafarki madaidaici wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin masu yin shirka inna salati lalle sallata wa nusuki da ibadata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ya tabbata ga Allah ubangijin talikai la sharika la bai da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa annabiyal muslimin ina daga cikin musulmi Allahumma antal malik Allah kai ne majibincin al'amari kai ne mai iko mai mulki la ilaha illa anta ba wani allon da ya cancanta aka ɗaita da bauta sai kai an ta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abdu ni ne bawanka zalamtu nafsi na zalunci kaina wa a taraftu bi zambi na yi furuci da laifina fagafir li zunubi Allah ka gafarta mun zunubi na jami'an baki ɗaya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda ba mai gafartawa zunubai sai kai wahadini Allah ka shirye da ni li ahsanil akhlaq ga mafi kyawun dabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda ke shirye da mutum zuwa ga kyawun dabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha Allah ka juyar da munanan dabi'u daga barina la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai juyar mun da su daga barina sai kai labbaik ansawarka wa sa'adai da kuma arzikinka wal khair kulluhu bi yadayk alheri dukkan shi ya tabbata a hannunka wa sharru laysa ilayk sharri baya tare da kai annabika wa ilayk ni gare ka nake kuma zuwa gare ka tabarakta wa ta'alait albarakakunka sun daukaka astaghfiruka wa atubu ilayk ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka صحابي الحديث صحابين da ya roci hadisin huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shine Ali ibn Abi Talib Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace wajjahatu wajhi ay akhlastu dini wa amali na tsarkake addini na da kuma aiki na wakila wata fadar ta ce a kasattu bi ibadati ina nufin ibadata ina nufin allazi fadara samawati wal ard wanda ya halici samai da kasai ay khalaqa samawati wal ard kalman fadara tana nufin halitta ma'ana ina nufin wanda ya halici samai da kasai da ibadata qauluhu da yace hanifa ay mustaqima addini daidaitacce mukhlasa wanda yake tatacce ma'ana hu abinda yake nufi ma'ilan ilad dinil haqqi ina tafiya akan tafarkin addinin da ya karkace daga barin kowace tafarki zuwa tafarkin gaskiya wa huwa islam shine musulunci wal asal asali idan an ce al hanaf al mayl ana nufin karkata wa yakunu min al khairi wash sharri zai iya zama karkata alheri ko kuma sharri wa yansarifu ila ma yaqtadihi al qarina to a nan za mu duba mu ga irin abin da ƙarina ta zance ma'ana halin zance ya kama don a iya cewa ne ya karkata zuwa ga aikata aikin alheri kowa ne ya karkata zuwa ga aikata aikin sharri misali yanzu idan an ga mutum ya kula da sallah da baya yi sai ce wani ya karkata zuwa ga aikin alheri idan aka ga wani da mai kokari zuwa ga masallaci amma yanzu ya bar sallah ya kama wasu wasanni sai a ce wani ya karkata zuwa ga aikata aikin sharri وقال أبو عبد الله رحمه الله أبو عبد الله يفعل الله يمس رحمه يشي الحنيفي عند العرب إذا أنت الحنيفي عند العرب أو للعرب من كان على دين إبراهيم أنا نفهم وندي كسنشي أكان الدين إبراهيم قوله فدنشي ديتي وما أنا من المشركين بانا دقستم ما سين شركة bayanul hanif ana bayani ne akan miƙaƙƙen addini wa idha kuma anahu da kuma bayyana ma'anar shi wal mushrik kalmar mushrik yutlaqu ala kulli kafirin ana faɗin ta ga dukkan kafiri min abidi wasanin wa sanamin wa yahudi wa nasarani wa majusi wa murtaddin wa zindiq dukkan wanda yake bautawa gumaka a iya ce masa kafiri haka nan wanda yake addinin yahudanci a iya ce masa kafiri wanda yake addinin nasaranci a iya ce masa kafiri haka nan wanda sansan baya da addini shi ba majuse ne addinin maguzanci yake a iya ce mar kafiri haka nan wanda ya ridda ya bar addinin musulunci haka nan zindiki idan an ce zindiki shine mutumin da ke bayyana musulunci a fuska amma a ɓoye a ranshi sai ya ɓoye kafirci to dukkan wannan wa ghairihim da ma wasu wanda ba su ba wanda shari'a ta tabbatar da cewa waɗannan mutanen kafirai ne ba wanda ya ce musu kafirai ba a nassin alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce musu kafirai su ne suka ce musu kafirai kauluhu fadan shi dai ce inna salati sallata ai ibadati yana nufin ai ibadata kauluhu da yace nusuki yana nufin qurba qur taqarrubi kulluhu wato kusanta ta ga Allah dukkan shi wakila wasu suka ce a'a ana nufin dhabhi yanka da mutun zai yi na ibada wa jama'a bainas salati waz zabhi a cikin lafazin addu'a sai ya hada tsakanin sallah والذبح دكما ينكا كما في قوله تعالى كما يندي زو فدان الله مدوكين سركي da yace fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar kai sallah kana mai bauta ubangijinka wanhar sannan ka soke dabbar da zaka soke wakila aka ce abinda ake nufi salati wa hajji sallata da kuma aikin hajji na ƙauluhu faɗan shi ne ce wa mahayaya wa mamati wa mahayaya rayuwata wa mamati da mutuwata ai wa ma'atihi fi hayati wa amutu alaihi bil iman yana nufin ma'atihi abinda zan zo fi hayati a cikin rayuwata wa amutu alaihi abinda kuma zan mutu akan shi min al imani wal amal salih na daga imani da kuma aiki mai kyau dukkan shi lillahi rabbil alamin yana tabbata ga Allah ubangijin talikai khalisatan liwajhihi zai zama tsarkakakke ne don Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bidhalik da wannan min al-ikhlas abinda yake na ikhlasi shine tsarkake aiki don Allah umirt da wannan ne aka umarce ni min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki wa annabil muslimin ina daga cikin musulmi to yan wa mu fahimci wannan gabar da kyau kusan nakan nana ta magana lokaci bayan lokaci a kuma dukkan darussa na magana akan ikhlasi Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam don ya bauta mar abinda kuma yayi alƙawari in har dan adam ya bauta mar a yadda manzon shekarantas tare da ikilasi Allah ya alkawarta wa ɗan adam zai shigar da shi aljanna to amma ɗan adam ɗin baya shiga aljannan sai ya haɗa abubuwan nan guda biyu abu na farko shine koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dukkan ayyukan shi domin idan mutum yayi aikin da ya saba da yadda manzon Allah ya karantas magana ta gaskiya Allah baya ansar aikin da ba manzon shi koyi su ba domin duk aikin da ba manzon Allah ya ba wannan aikin ba a ce masa ibada duk yanda ma'abucin aikin yake ji a jika cewa yayi ibada wannan yasa baya dacewa a shar'ance mutum ya aiwatar da aiki kowane iri ne sai ya san hukuncin Allah madaukakin sarki a ciki shine abinda ma'abucin littafin al-akhdari yake faɗa cewa baya halatta mukallafi ya aiwatar da kowane irin aiki sai ya san menene hukuncin Allah madaukakin sarki a cikin wannan aikin to har idan aikin mutum yayi muwafaka yayi daidai da abinda manzon Allah ya karanta mataki na biyu shine ikhlasi mutum yayi aikin don Allah idan mutum yayi aikin don Allah madalla da abinda yayi idan ko mutum bai yi aikin don Allah ba to ya sani Allah madaukakin sarki ba zai bashi lada ba to shine anan sai yake cewa wa bidhalika umirtu wa ana minal musulmi qauluhu da yace zalamtu nafsi na zalunci kaina bi an awrattuha mawaridal ma'asi ta hanyar yanda na kai kaina wurin ayyukan saban Allah babu ko shaka wannan zalunci inda mutum ya kai ka inda zaka cuta a duniya sai ka dauke shi azzalimi to amma sai ka dau kanka da kanka ka kai wurin da zaka cuci gobe alkiyama to kaga zalunci ne shine mutum ya zalunci kanshi da kanshi sakamakon jahilci ko kuma son zuciya qauluhu da yace wa ataraktu bi dhanbi nayi furuci na furta laifi na wal i'tirafu bi dhanb yin furuci da laifi mutum yarda ya aikata bi manzilatin ruju'i minhu wannan yana nufin wani mataki ne na komawa daga barin aikata aikin laifi kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyi wanda mutum ke neman kusancin Allah maɗaukin sarki ko neman gafara idan kai laifi ka gaya wa Allah cewa ka yi laifi amma abin da kake bukata Allah ya fi ma ya tubar ma to kai itirafi ka furta ka yarda cewa ka yi laifin sai Allah ya dube ka da idan rahama ya share maka laifinka nam qaddamahu sai shayi wa tartu bi zambi wal itirafu bi zamb bi manzilati rujui anhu qaddamahu ala su'al al maghfira mutun ya gabatar da cewa yayi laifin kafin ya nemi gafaran yin hakan sai ya zama akwai ladabi a ciki tarbiyya kyakkyawa wajen roƙon Allah madaukakin sarki shine ce yayi hakan adaban kama kala adam wa hawwa kamar yadda Adam alaihi salam tare da mai dakin shi Hawwa Allah ya dada su salawatullahi alaihi ma wa salamu idan Allah tare da aminci su tabbata gare su suka fada cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana zalamna anfusana ubangiji mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna baka yi mana rahama ka ji kanmu ba lanakunanna mil khasirin lalle za mu kasance daga cikin tababbi wannan lokacin da annabi adam alaihi salam da Hauwa suka fahimci cewa sun saba wa Allah madaukakin sarki yayin da suka aiwatar da abin da ya hana su abin da zai biyo bayan wannan muni yake da akwai kinan wurin to da Allah ya musu muwafaka sai suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin anan nake son mu ƙara fahimta da kyau yan uwa Adam alaihi salam shine baban mutane baki daya Allah ya halicci Adam alaihi salam da ƙasa kamar yadda alqur'ani ya tabbata an halitta mar matar shi Hawwa daga jikin shi haƙarƙarin shi aka zara sai aka halishi hawa wannan a lokacin da Allah maɗaukin sarki ke nufin zai halishi al'umma a bayan ƙasa to mu sani cikin bin Allah abubuwa ne guda biyu umarni da hali yi karkai idan ka tsare yi cikin abin da aka umarce ka ka zanna lafiya idan ka kiyaye bari cikin abin da aka hana ka ka zanna lafiya to da Allah anan abin da nake bukata yan uwa mu fahimta da kyau da idan basira mu dubi matsayin aljanna duk da bamu shiga ba amma mun yi imani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kanshi yake fada cewa aljannan nan fiha ma la aynur ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin abinda Allah ya bawa tattali na ni'ima da jin dadi da hutawa akwai abin da ido bai taba gani ba duk abin da kake gani mai kyau ne a duniya ta bangaren tufafi ne ko ko kyawun gini ne ko kyawun itace ne ko ma dai menene wanda idan ka zai gani ka ce wannan abin kyau yake da akwai to idan ka bai taba ganin abin da yake mai kyau kamar abin da yake aljanna ba a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji a nan duniya ba duk irin abin da kake jin sautin shi na baka sha'awa a nan duniya wanda kake shagaltuwa da shi a aljanna akwai sautin da ya fi wannan daɗi domin mutane mabambanta ne wani za ka samu abin da yake ji mai daɗi shi ne sautin alkur'ani mai girma idan ana tilawon alkur'ani ya kowanne daɗi wannan babu ko shakka rahama ce da kuma jin kai wani za ka samu sauti mai daɗi a wurin shi su ne wake-wake bal in ka kunna alƙur'ani ma ran shi baya so sannan manzo Allah ce a cikin aljanna akwai abin da tunanin dan adam bai taɓa rayawa ba da abin da ka gani da abin da ka ji inda za ka raya a ranka cewa abin da ya fi wannan kyau to a aljanna Allah ya ma tattalin abin da ya fi wannan shi ya sa ma Allah ke faɗa cewa lakun fiha ma tashtahi anfusukum wa lakun fiha ma tad'un duk abin da ranka yake so a aljanna za ka same shi misali inda mutum zai fito a gidan shi ya samu kanshi a cikin lambu mai kyau muƙaddara ga wanda Allah ya kaddara shi ga aljannar ya samu kanshi a cikin lambu mai kyau a ran shi sai ya rai cewa to ai shi nan ba lambu yake son ya gani ba da a ce za a yi wani fat wani gini mai sura iri kaza iri kaza yana gama rayawar a ran shi sai ga ginin a ajiye irin wanda yake so ba bukata a ce sai an nemo magina an yi rusau an zo an fidda tsarin gidan an fidda ba maganan wannan me ya sanya Allah zai maka haka saboda ka ansa umarnin Allah umarni da hani ka kiyaye inda wuri ne kuma gini sai ranka ya baka cewa to ai nan wurin kamata ya a ce wani lambu ne da tsuntsaye a ciki da wata magudanar ruwa da kayan marmari a ciki sai ubangiji ya bayyana ma wurin irin yadda kake san shi wannan rahama ce da hikima ta Allah madaukakin sarki idan mun duba zamu ga a cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da yawa wanda ke kwadaitar da mutane akan neman aljanna maganar da nake so in yi a nan wurin mudubi adam alaihi salam laifi ne yayi wa Allah guda ɗaya tal Allah ya fiddo shi daga aljanna sa aka yi mar karka kusanci wannan itaciya wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin kar ku kusanci wannan itaciyar in kun yi hakan za ku zan daga cikin azzalimai kaga an bashi doka to amma da kishi dan baya nufin adam da ƴaƴan shi da alheri sai ya sanya musu waswasi a cikin zukatan su ya raya musu ba daidai ba yake ce musu babu abin da yasa Allah ya ce kar ku ci wannan itaciyar illa an takuna malakaini sai dan kar ku zan malaiku guda biyu aw takuna min khalidin ko kuma idan kun ci itaciyar dawwama za ku yi aljanna haka shi dan ya raya musu wannan yasa Adam alaihi salam da shi da mai ɗakin shi sai suka ci itaciyar me biyo baya cin itaciyar sai ga tsaraicin su ya bayyana ba wanda ke tufafi a jikin shi alama ce ta cewa sun yi wa Allah abin da ya kusa ta Allah madaukakin sarki abin da Allah ya fi da su ba wanda ya taba ganin al'aurar dan uwan shi amma suna cin wannan icen fa badat lahumu sawatuhuma sai ga tsaracinsu ya bayyana suna kallon juna faɗafika ya tsifa ne alayya min warƙin janna sai suke ɗaukan ganye kowa na rufe tsaraicin shi daga nan sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa Adam alayhi salam ya sako bayan kafa to yanzu mu ɗayan Adam abinda ake bukata mu mayar da kawunan mu aljanna amma da ya zamu da saba wa Allah sai mu duba mu ga ayyuka na laifi wanda Allah ya haramta wa ɗan adam ce laifi ne babba ɗan adam nawa yake sai ka tambaya shi yanzu da kai da adam wa ya fi darja a wurin Allah ka san adam ya fi ka darja a wurin Allah to amma tun da bai gagar ubangiji ya hukunta adam ta hanyar fito da shi daga aljanna da wani dalili kai in kayi wa Allah laifi Allah ba zai hukunta ka ba shi yasa kwanaki nake faɗa nake cewa idan muka duba dukkanin laifukan da ke laifuka ne manya a yau mutane suna yin su hankalin su kwance babu abin da ya dame su kuma su je su yi barci da taleba idan ka dubi kaba'ir manya-manyan laifukan da Allah ke fishi da ɗan adam in yayi wanda Allah ke saukarwa al'umma da ukuba in tayi wanne ne ba a yi abin yin ya bayyana sarahatin ake yi amma rahama ce ma ta Allah da jin kanshi da yake sauko ma da ruwan sama rahama ce ta Allah da muke zaune zama irin wannan haka wallahi da Allah ya biye halin mu da wani yanayin ake ciki wanda ba wannan ba to da irin wannan nake mamakin halin da aka samu kai a ciki yau na tsadar abubuwa da shiga halin kakanikayi da rashin lafiya da ake fama da shi wai sai mu tattara laifuffukanmu mu ajiye a gefe guda sai mu ɗauki laifi mu ɗora wanda bai dace mu ɗora masa ba yanzu misali idan ka ɗauka tsafi ko sihiri wanda Allah ya ce ya yi alkawarin ba zai gafarta wa wanda ya mutu yana shirka da shi ba shin yau ba a yin tsafi yi ake yi galibi wanda ke tafiya gidan bokaye me ake a wurin bokayen ba tsafi ba tsafin ake yi masu zuwa gidan bokayen ba su daina ba babban abin takaici ma a rufe a kura fata akuya mutum matsafi ne amma a ce masu malami ne idan muka dubi kisan kai laifi ne babba Allah haramtawa yi amma ba a yi ayo yi ake tingarsu idan ka dubi sata laifi ne babba ba a satar ayo yi ake yi idan ka dubi shan giya ba a yi laifi ne babba ana yi idan ka dubi caca babban laifi ne ba a yin shi a yau yi ake idan ka dubi zina mutum ya nemi matar banza ba a yi a yau idan ka dubi liwaɗi namiji ya nemi namiji dan uwan shi idan ka dubi sihaq madugo mace ta nemi mace wata duk ba a yi laifuffuka ga sunan masu yawan gaske ana yi duk wannan bai isa sanya Allah ya hukunta al'umma ba sai kai ka ɗauka cewa wanda suke wannan ba laifi ba ne a yanzu ga wani can wurin shi ne dalilin da ya sa rayuwar kai kismar kunshi kuma bayan Allah ya gaya mana cewa shi ɗabi'an shi la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim a tsarin Allah abin da ya shirya al'umma ta ji daɗi amma da sharadi in an yi maslaha in an bin abin da manzon shi zo da shi an yanzu ƴan uwa ba ma kiyayewa sai mu saba wa Allah da nau'o'an sabo irin wannan mu ce za mu zanna a duniya lafiya kuma gobe alƙiyamu kuma aljanna abadan hakan ba zai ba ya ishe mu izina lalle mu kiyaye idan har annabin Allah Adam yace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ubangije mun zalunci kawunan mu idan baka yi mana gafara ba baka yi mana rahama ba za mu kasance daga cikin tababbi Allah madaukin sarki kiyaye mu qauluhu fadan shi da yace wahadini yana nufin arshidini Allah ka shirye da ni wa waffiqni kai min muwafaqa li ahsanil akhlaq ga kyawawan dabi'u ai li sawabiha ga dabi'u waɗanda suke na daidai qauluhu da yace wasrif anni sayyi'aha Allah ka juyar da munanan ɗabi'u daga barina ai sayi al'akhlaq yana nufin ɗabi'u masu muni wa kabihaha da masu muni ƙauluhu da ya ce labbai minan labbil makan ai idza qama bihi wa lazimahu idan mutum ya zauna a wuri ya dawwama a wuri ma'ana ku abin da yake nufi ana muqimun ala ta'ati Allah ni ina tsaye akan da'arka ba zan fasa ba kauluhu da yace wasu adai ai isadan ba'da isadin shine arziki bayan arziki kauluhu da yace washirku laysa ilai washarru laysa ilai ai ilam ka sani anna mazhaba ahl haqqi mazhabi matafiya ta mabuta gaskiya anna jami'al ka'inati khairuha wa sharruha dukkanin alka'inat halittu na Allah alherinsu da sharrinsu naf'uha wa darruha amfaninsu da cutarsu kulluha min Allah subhanahu wa ta'ala dukkan shi na ga Allah madaukakin sarki domin shi ke jarraba bawa da abin da ya ga dama idan ka samu Allah ne idan ma baka samu kuma Allah ne don haka kar ya zama kai a ranka idan ka samu ka fahimci kokarinka ne ya baka ba taimakon Allah bane idan kuma ka rasa kai tsammanin hannu aka sama domin wasu tunanin su kenan a yau wani za ka samu ko ciwon kai yayi to shi hannu aka sa masa ko zazzabi yayi hannu aka sa masa shi yana ganin Allah ba zai jarrabe shi da rashin lafiya ba sai ka ji ya ce akwai makiya akwai mahasada sun samar ido a tsaye suke akan shi wai zazzabin ma ba zai yi ba ciwon kan ba zai yi ba duk abin da ya faru gare shi na jarrabawa a shi hannu aka sa masa abin da yake bukata kullun ya zanna lafiya in ya fita kasuwa babu asara babu jarrabawa kullun ya samu kuɗi a kullun lafiya shi lau ba wani abu da yake damin shi Allah sabai kullu hamin Allah wa bi iradatihi wa taqdirihi wa subhanahu manufar shi ce kuma kaddara wa ce duk abin da ya same ka dan adam haka Allah ya nufata kuma haka ya kaddara wa qad ikhtalafa ulama fi tafsirihi ala iddati aqwal malamai sun yi sabani wajen tafsirin wannan a bisa maganganu mabambanta al-awwal magana na farko anna ma'anahu suka ce ma'anar shi wa sharru la yutaqarrabu bihi ilayhi wa huwa al-ashhar ba wani sharri da za a kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine daya daga cikin maganganun malamai kuma abin da yafi shura kenan wa thani na biyu la yas'alu ilayk inma yas'al kalimu tayyib la yas'alu ilayk sharri baya hawa zuwa ga Allah madaukakin sarki a'a abin da ke hawa zuwa ga Allah madaukakin sarki shine al kalimu tayyib kyawun kalmomi ayyuka na gari idan bawa yayi aiki mala'ikun da suka rubuta aikin sukan tashi da aikin zuwa sama su tashi da aikin zuwa sama a nan za a ansa kuma sai a sanya mar a littafin shi na kyawun ayyuka idan mutum ya yi aikin sharri za a rubuta sharrin a littafin shi amma ba za a tashi da aiki zuwa sama ba saboda sama matattara ce ta ayyukan alheri ba sharri ba wannan yasa ko mutum ya rasu mala'ikun da suka ɗauki ran shi idan mutumin kirki ne to za su yi sama da ran a daidai lokacin da suke tashi sararin samaniya sama za ta yi ƙanshi ko'ina duk mala'ikun da suke sama za su yi ƙanshi ya cika sararin samaniya mala'ikun su rika tambaya wannan wake nan a ce musu wani ɗan wani a faɗe shi da suna mafi alheri na shi mala'ikun za su rika yi wa bayi ta'aziyya cewa muna yi wa al'umma musulmi ta'aziyyar rasuwan bawan Allah kamar wannan idan an hau da ran inda Allah ya kaddara za a hau da shi kuma za a mai doron inda aka binne mutum domin ya ansa tambayoyin da za a yi masa kuma tambayoyi ne masu sauƙi an sa su ma da sauƙi amma ga mumini don za a tambaye ka wane ne ubangijinka man rabbu ka ce Allahu rabbi kaga an sa shi mai sauƙi a tambaye ka addininka wa ma dinuk ne addininka dinil islam musulunci a tambaye ka annabinka wa man nabiyyu wane ne annabinka ka faɗa muhammad sallallahu alaihi wa sallam alaƙar ka tsakanin kai da shi wannan manzon ka ce ka yayi kira kuma ka ansa kaga tambaya mai sauki ansa mai sauki amma gawa sai gabawa na gaba a lokacin za a buɗe kabarin mutum a yalwata shi idan mutum baya iya ganin ƙarshen nisan kabarin ba kuma ƙasa haka nan ba a cike da shimfiɗu masu kyawu ga kuma taga a buɗe wa mumini yana kallon mazaunin shi a gidan aljanna sallolin da ya za su raka masa ziyara ta ɗebe kewa ba zai zauna shi kaɗai a cikin kabarin ba idan sallan azhar ta zo sun yi fira da ita lokaci in ya wuce sallar la'asar ta zo a cikin sifa ta kyakkyawan balarabe mai haske idan mace ce ki ga wata baiwar Allah mai haske mai annuri ta zo ku shafira ba ake jin tsoronta ce to wai Allah ya ake wayannan mutanen da ban san su ba ce a ibada kake sallar kace wanda kai ka kyauta sai ta zo ma sura mafi kyau haka mutum zai zauna gurgurdan abinda Allah ya kaddara zai zauna idan mumini ne harar da Allah zai tada alkiyama amma idan kafiri ne an zari ran su ma mala'ikun da ta zari ran wariya ishe su bisa ansa umarnin Allah za su iya riƙe ran a hannunsu ba don suna so idan sun tashi sama mala'ikun za su tambaye su saboda wariya cika sararin samaniya wannan sharrin fa daga ina ka ɗebo shi a ce masu aiwa na kenan ɗan gidan wani an mutum na da wani suna na sharri mai muni su faɗa cewa shi ne wanda yake cewa kan shi kaza irin sunayen banza ko sunayen shedanu wani samu sunan arna ya sanyawa kanshi wani sunan wani dan kwallo wani samu sunan dan drama ya sanyawa kanshi irin wannan sunayen a cewa na kenan wanda ya ambaci kanshi da abu kaza a tambaye su kuma kazantar da wannan warin ina za ku da shi ba ku da hanya a nan wurin su ma daga can za su je foran ya ishe su dama to inda ya faɗo nan ne za a binne mutu za a mai da ran jikin mai shi a yi mata tambayar da ba zai ba da ansa waccan tambayar da za a yi a ce masu man rabbuk ba zai iya ba da ansa cewa rabbi Allah ba sai dai ce ha ha la adani ban sani ba wane ne annabinka ban sani ba me addininka ban sani ba a lokacin za a ba da umarni a dake shi zai fuskanci takura a cikin kabarin hadisin manzo Allah ya tabbata za a takura mutum a kabarin shi har sai hakarkarin shi na dama ya rika shiga na hagu amma sai mutum amma sai mutum wallahi tunda manzo Allah ya faɗa abin zai kasance haka ne haka mutum zai zauna a cikin tsanani da tashin hankali wuta ce da azaba salloli da ya rika yin su a wulakance baya cika ruku'i baya cika sujudi in ya ga dama yayi in bai ga dama ba yayi haka nan zaka kawo masa ziyara a cikin sifa mafi muni cikin abubuwan da yafi jin tsoro a duniya wani sa'in ya ga sifar maciji ya zo mar ba kuma kallon shi zai yi ba macijin zai cije shi in ya cije shi dafin zai raba jikin shi sai ya ɗaye dukkan naman da ke jikin shi dafin zai raba naman shi da kuma kashin shi a cikin kabar wani lokaci ta iya ga wata halittar daban ta yi ya ga dangare ya je masu kuma cizon shi zai yi da guba a cikin shi wani sa'in zai ga macijiya ta hawainiya ta je masu wani sa'in kuna ba duk wanda ya je azaba zai yi tamar har zuwa lokacin wata sallar ga kuma wari tambayi Allah kuma me yasa haka shi to ayyan da kai mu'amala ne sakamakon da aka yi ma a buɗe mutum mazaunin shi a wuta yana kallo har zuwa lokacin da alƙiyama za ta shi yanzu mutumin da yake da hankali a wannan zaman na duniya takaitaccen zama wanda zaman duniya kamar zaman riga na kan tukunya ba fa da goma yake yi ba a gaban ka wani ya rasu a gaban ka wanta ta rasu wataƙila da wayanka mahaifinka ya rasu da wayanka mahaifinka ta rasu a unguwarku ka tashi da kaga akwai wani akwai wani akwai wani akwai wance akwai wance ka san su sun san ka yanzu sun rasu suna ƙarƙashin ƙasa kuma kasan da aka yi su za a tona girman ƙabarin da bai wuce faɗin tabarma a nan za a tsaga iya duk kuɗinka duk mulkinka duk talaucinka duk karatunka nan za a je a danna ka cikin ƙasa da kai sai aikinka me yafi zama alheri mutum ya zaɓa an ba ya sasanta tsakanin shi da mahalicin shi ba idan ɗan adam yana tsammanin zai iya wallahi ba zai iya ba Allah ya ce ka yi ka ce ba za ka yi ba Allah ya ce ka bari ka ce sai ka yi sannan ka wange lafiya kai da mahalicinka wallahi na tabbata yanda al'umma ke saba wa Allah yanda wani ke rintsewa ya saba wa Allah a bashi umarni ya ki a hana shi ya ki hannuwa ko mahaifin shi kewa haka sun sa kafar wando da shi wallahi wani ya san mai irin wannan da'ar a gidansu baya cin abinci uban shi zai kore shi zai gaya mar meye ban yi ma na gata ba musamman idan uban ya zama ya tsare haƙƙin dan ce na ilmantar da kai na yi ma ɗinki na baka magani baka lafiya na ma kaza na ma kaza amma ka rasa abin da zaka saka mun da shi sai iri kaza iri kaza iri kaza to ka duba tsakanin kai da mahalicinka wani irin gata ne bai yi maka ba wani irin rufin asiri bai maka ba wace irin ni'ima bai yi ma ba da kuma wannan zaka saka wa ubangiji la Allah sauke mana wasalis fasara ta uku la yudafu ilaika ba a jingina ba daidai zuwa gare ka ba adaban saboda laifi wala yuqalu ya khaliqa shar ba a cewa mahalicin shar wa in kana khaliqa ko da yake ubangiji madaukin sarki shine ya sanya alheri da abin da yake ba alheri ba kama la yuqal kamar yanda ba a cewa ya khaliqal khanazir ya wanda ya halice alade amma shi ya halice shi amma idan ka ce mahalicin alade alade na daga cin sufofi ko halittu mafi kalkasi da wulakanci to amma ba a faɗa wa in kana khaliqa ko da yake Allah shi ya halicci alade amma har kullum idan an tashi akan danganta sharri zuwa ga zuciya akan danganta alheri zuwa ga Allah madaukakin sarki kun fahimta a warabi na hudu laysa sharran bin nisba ila hikmatik baya zama sharri la'akari da hikimarka fa innaka takhluqu shay'an abasa illa takhluqu shay'an abasa saboda baka halittar abu dan wasa ma'ana duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta bai halice shi dan wasa ba ya halice shi akwai jiddiya kuma akwai hikima wanda yasa Allah ya halice halitta kai dan adam ka sani ko baka sani ba wa hadha qawiyyun wannan shine magana mai karfi wallahu alam Allah shine masani qauluhu fadan shi da yace ana bika wa ilaik ana bika astajir ai da kai nake neman kariya wa ilaika altaji zuwa gare ka nake neman mafaka wa bika ahaya da kai nake rayuwa wa amut kuma nake mutuwa wa ilaikal marji wal masir makoma da makoma ta tabbata zuwa gare ka au ana qa'imun bik koko ina tsaye wajen yi maka da'a li'anna jami'al mawjudat al mumkina qa'ima bik saboda dukkanin halittu na Allah madaukin sarki suna tsayuwa wajen yi maka da'a warragiba ilaika kuma suna da kwadayi zuwa gare ka wani hawi zalik da abin da ya kama da wannan minat takdirati daga cikin abin da zaka iya kaddarawa na magana qauluhu da yace tabarakta ai istahaqqaqta sana al-azim al-mutazayid ka cancanci yabo mai girma wanda ya kamata a yabe ka kuma kara maka wannan yabon Allah ne kirari kake wa Allah madaukakin sarki kuma dan uwa ya kokari abinda zaka gaya wa Allah da bakinka ya zama da gaske ne sai ka sha mamaki a wurin Allah da yake cewa ka tsarkake niyya wallahi yan uwa mai kokarin tsarkake niyoyin mu kusanci Allah da gaskiya ka ga ya zaka samu rayuwa wallahi zaka ji jin dadi da hutawa ba wani abu a cikin duniya da zai shige ma gaba wai yau ka ce ka gabu da wani tashin hankali ya hana ka barci akan al'amarin duniya zaka samu in kaga tashin hankalinka kan al'amarin lahira amma duniya ba ta baka wahala zaka samu in kaga bacin ran mutum addini aka taba amma al'amarin duniya shi bai dame shi duk mutumin da ya sanya ikilasi a ran shi wallahi sai samu hutawa sai samu kwanciyar hankali sai samu nutsuwa saboda kana abu a mahangar wanda ya san kana yi kuma wanda zai biya ka qauluhu da yace wa ta'alait a ai ta'azzamta ubangiji ka girmama an mutawahhamil auham daga barin wahami tunani a ce mutum ya samu kanshi a wani hali ya zai samu fita wa mutasawwirul afham kuma kafi karfin wani mai fahimta ya suranta kai ce ga yanda kake wa an kullin naqaisi da kuma dukkan tawaya ubangiji na da cikakkiyar kamala ba a sifanta shi da tawaya duk abin da yake tawaya ne wanda za ka tsarkake wani daga barin wannan abin to Allah madaukakin sarki shine mafi cancanta a tsarkashe shi daga barin dukkanin sufofi na tawaya baki daya to ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda ba kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna da kuma Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kuɗin cutar da addininmu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna da kuma Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da kai ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce masa muna roƙon kai Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shaytani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu shiga da imani Allahumma ja'alna fid dunya mutadin wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika mutadin wa bi sunnati rasulika akhidin wa fil layli qa'imin wa bin nahari sa'imin wa li ni'matika shakirin ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبردوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين